mun rere mun rere mun wari magana to ba ta ba ta zai kama allo tun da ba allo yan uwa fa za a sayi allo a yan uwa fa kawo allo za a yi in ba kawo allo ba za mu yadda muka saba to yan uwa fa za a haɗa kuɗi a sayi allo sai kun ne na kaci kawo
gobe da ta yi kawai magana wannan ba ko yana hankali bari mu maimaita abin da muka faɗa an ce alkalam wato muna da kyau wannan ana jawo hankalin ka ne ka san abin da ake nufi za a yi magana duk inda ka je a nahu in baka iya hankalin bahaushe ne duk inda ka je ko albiya ka je in baka iya hankalin bahaushe ne za ka je kawai inda shi karatu ne wanda duk kalmar larabcin da za ka faɗa zai yi sai dai ka kai magana to kaga sun laraba tun yaro na kankani ba kami ya ko qur'ani yake koya mishi mu nan ne ka'idar mu na karatu mu na zaune ya yi nisa a karatu to kuma dole ne dole ne sai na in ba ka ba akan wasali sai ke ta bayar wasali ƙasa da sama sai shi juya a misali to shi yasa yana da muhimmanci a kula da shi mun yi magana ranar cewa abin da ake ce makana a istilahi wato abin da aka yi magana akwai magana zahiri kamar wanda muke yin lafazi yanzu ka ɗauki takarda ka ce matarka an na sake ki wance baka ce komai baka mika maka takarda shi ma magana ne rubutu kenan ko ishara ka nuna ga can shi ma magana ne akwai halin mutum ma mai magana da ganin talaka ka san za ka ga mutu mutu sai dai a yi hakuri kawai haka za ka gan shi to sai malam ya ce to ka ku ɗauka duk waɗannan kalamu kalamun su za su yi magana guda ɗaya za mu yi magana shi ne cebuwar da su shi ne lafazi to da aka zo lafazin muka ce to lafazin ma ai akwai abu sun kasu kashi uku akwai magana guda ɗaya kamar na ce zai wani ka ji dai suna amma me ya baka wayira a dai ba sunan kan kaga sai a ce mufardi kawai inda magana ɗaya akwai maganar da ya wuce daya ya kai uku bai ba da fa'ida ba kamar ce in zaidu ya zo ko in ya tashi gashi maganar ya kai uku bai ba da fa'ida ba shi ma ba a maganar shi sai ka ce tabbatacce zaidu ya tashi kaga ya bada fa'ida ko to shi ake shi ake so a gina nahu a kai kan kama zai to shi ne na ce maka in an ce hawan lafazi ne lafazi mun faɗa maka lafazi sai ce almurakkab kaga ba yana nufin mufrad ba ne almufin wanda ya bada fa'ida ba yana nufin wanda bai bada fa'ida shi kalamun nan gafi zama da wancan maganar karatun nan ke ya zance ki me ake ce ma zance ya ce ai zance yana da hanyoyi guda uku ba samu musa nasar akwai zancen da sunan shi ismin suna wa fi'ilin da fi'ili wa harfin da harafi ne ya zo da ma'ana misali idan na ce maka gida ka fahimci wani ɗaki ne da ake kwana ko in na ce maka masallaci ka fahimci wani wuri ne da ake yin ibada a ciki in na ce maka duka ka fahimci cewa karbi aka sa ko idan na ce maka tabbas tabbas din na karfafa wani magana ne ko tabbas karfafa shi ne magana ba. ya karfafa wani magana ne. to shi ne cewa ka samu rabe-raben kalamu zirasa ismin suna kamar zaini fi'ilin fi'ili kamar kama harfin ja'a da ma'anar harfin da ya zo da ma'ana kamar kada idan ka ce kama zainu ma ya isa amma sai ka ce kada kama zainu tabbatacce zainu ya tashi to kada harfi kama fi'ili zainu an gina kyau ko ko ana so duk inda ka ga suna ka gane wannan suna ne duk inda ka ga fili ka gane wannan fili ne duk inda ka ga harafi ka gane harafi da yaya za a san su je gaba ga ismu suna yiwuwa ba ana sayan sa da hamsa to za ka ji a nan ka kiyaye za ka ji hafla kisra za ka ji fataha nasaba za ka ji rufa lamma za ka ji jazma sukuni wato fassarawa ne a kai wato haf sunkuyawa haf da sunkuyawa shi wasali ƙasa a ƙasa yake to shi ne kisra kuma haf shi kuma fataha shi ne ke zama nasaba nasaba idan za ka bari abu da fataha za ka ce ba ta da bakin ka a za ka bari abu da da rufuwa sai a ce lamma sai ka tara ya mu lammu to shi ne ya ce to shi suna ana sanin sa da kisa yawanci abin da za ka ga kisa ƙarshen suna mai kisa ana sanin sa ana sanin sa da alamar sa na biyu da tanwini tanwini shi ne hausa suke ce faɗuwan masula biyu ko rufa biyu ko nasura biyu ko wata hali kamar ka ce rajulun rajulani ko rajulini to amma ba za ka ce larbun ko larabun ba larabun ko larabin ko laraban babu zara ka duk inda ka ga faduwan wasali guda biyu a kan kanka wasalin da biyu a sama ne a haɗe ko kisra ne a sama a ƙasa ko fata ne ko wannan yana nuna maka suna ne wani hulil alif wa lami duk inda ka ga alif da lami ya shiga magana shi ma suna ne kamar arrajul arrajul albaiti addaru almusulmi amma ba za ka ce allahu ba allahu ba to shi ma wani wa hurufin harfi da harfan hamla wannan a kiyaye shi da kyau shi ne aka ce mutum ko tari da mai jaruri bai sani ba hamla hurufin harfi harfan hamla waɗannan harfin da za a faɗa guda tara ga sunan duk abin da ya bi shi bai guda da kyau ka je ka koma karatun da su in dai magana ya fara da ɗaya daga harafin nan ƙarshen inda za a kwana za ka ga wasa ne ƙasa ne duk wannan wannan harafin guda tara ne ba min min ka taɓa ganin minan lahu Eh? minan lahi ne min indin lahi ko to shi yake ce maharafin jarra za ka ji min jari lahi majaruni min zaidin ɗaya ke ɗaya daga cikin tara ila ila ba za ka taɓa yin an ce ila zaidun ba sai dai ila amrin ila amrin biyu ke wa an ramaitu anil qausi anil qausi ba za ka ce anil qausa ba ko alil kausu ba wa ala ala sadi akan rufi jalastu ala sadi shi ma wa fi fiddari wa rubba haka nan rubba rajulin ba za ka ga rubba rajulun ba wal ba'u marattu bi zaidin wal kafu zaidun ka asali wallahu allahu zaidin wannan a kiyaye shi a haddace shi da ka min wani na wa an ma'ana wa bi wa rubba wani ba wani ka abu wannan ba shi ne ko ka je alfiya iyakan shi kana tashi a ajiye wannan kan jan wani za ka cancanza magana ne wannan ya kawo su nufin na shi ko a ɗan ƙaro kaɗan idan baka fahimci wannan ba a duk ko ka kai alfiya ka kai shirin ne shi ne akan ce ƙarshen wanda bai san nawa ba ce ko jari bai da ruri ne san mutumin zai mu a magana ya kare kaga bismillah bismillah bismillah arrahman arrahim ai ne ne din nan me dalilin su me dalilin su ba din ya jawo shi bismillah kaga ba din nan shi ke nan jimmi din nan Allah hai sai an je gaban karatun bai kamata a wani yanzu ba dalilin ne kawo nan amma dai ku fahimci bismi mi din nan saboda ban ne ba dama ka ce bismu ko bisma ko shi ne ke so a fahimta bari mu koma wa samu na daraban kalamu kalamu ya gwada kashi uku ismin suna kwatanci kamar zai guda ɗaya ka kama ka amma duk abin da ka san suna ne albaitu addaru asayaratu alkaza alkaza alkaza suna ne wa filin da fili kamar laraba ko akala ko shariba ko dahala ko yanasa duka filoli ne wa harfin da harafi ja a wanda ya zo li ma'anar don ma'ana shi harafin bai aiki shi kaɗai sai an haɗa shi da wani abu ka ce kad kad kama zaidun kad kama zaidun ba wai shi ne kaɗai harafi ba sai ka ji harafin ajirun a muna zai dinga gaya maka walan walan walan ma da sauransu amma nan da ya fitanci ne ka kiyaye guda ɗaya kad in ka ce mutum kad bai da wani fa'ida sai ka kawo wani abu ka haɗa kada kama zai sai a ce harafi waɗannan taron su guda uku su ake ce ma kalamu wanda ya bada fa'ida kalamun da ya bada fa'ida kada kama zai amma abu ne guda uku ba ɗaya ba ne kada harafi kama fi'ili zai to ana son ka san kowanne in ka je ka gane wannan suna ne wannan fi'ili ne wannan harafi ne to akwai alamomin da na gane sai fara tako suna daga cikin hukuma shi fara ba to ana sanin suna bil habli da habla hablan nan shine na gaya maka wasali ƙasa wasali a ƙasa galibi in ka ga wasali a ƙasa a cikin fili wani dalili ya kawo shi ba wurin shi ba watan wini da faduwar musulla guda biyu ma akan ce nun ko dan ko din in dai ka ga rufu a biyu a sama Eh, kamar allah ramomi za ka ji sun ce tafiyar kora tafiyar tumaki wasalin lun din kolan za ka wasu an yi su a jere waɗansu sun gwaba ne in dai har sun kai har wasali biyu shi ake ce matanwi ko a ƙasa ne ko a sama ne ko a fataha ne wani hulun alif wallami shigan alif da lami suna wanda alif da lami zai iya shigansa ka gane shi ne ke so misali sai mun je gaba za ku iya ganewa akwai abin da za ka iya faɗin shi ba alif da lami za ka iya samun jami'in sai ka ce daru gida daru gida to kana iya ce addaru ko baitu kana iya ce albaitu amiru kana iya ce al-amiru to akwai inda za a gane a larabci kanan sai yanzu nan da larabci sai ka ce marra amirun baka sa aliyu da lami ba to kana ba mu labarin sarkin baka san shi ba inda baka sa aliyu da lami ba marra amirun wani sarki ya wuce baka san shi ba amma in ka ce marral amiru to sarkin zan to al'alif wallam ke shi fa'idan alif da lam ne yake wadu hulul alif wallam ko da idan za ka ɗauki abu ka aji ka ɗauko alif da lam ya shiga jini ta suna amma can in fili ne ba shi za ka sa ba can ƙarshe ne shi wanda yana magana a farko ne shi ko fili ana sanin sa can ƙarshe ne sai ka je can babin fi'ilin zaka ji ake wata kuta ne da zaki na su ba za ka sauransu wa hurufin hamli ana sanin suna da harafin hafla harafin da yake jawo a yi kisra a ƙarshen kalmar da aka sa wannan harafin shine wa hurufin hamli su kuma guda tara in ka je muna zai dan ƙara maka waɗansu kaɗan amma tara nan daga nan a alfiya ne ita ce min min zaidin kaga zaidin wata rana za ka ga zaidu za ka ga zaidan sai an yi can za ka to me yasa nan na ce zai me yasa ce zai za za a baka labarin dalili amma dai in dai min ya fara wani abu ya biyo bayan shi wannan kalmar da yake fi dole ya zama kisa me zai yi yana fishin fatanci ne min Allah me yin zai yi wani ila ila amri ila amri wa an ramaitu anil qaws anil qaws وعلى على السبي على السبي جلسوا على السبي وفي في الدار مم. ورب رب رجل رب رجل ملاك رجل با مم. والكاف زين كاف والباء بزين بالله بالله بالله الذي لا اله الا هو ان كنت بالله لا فعل وبارك بالله بامره yawwa walkafu zainun ka asali kalbaiti wallahu zaini wannan a cikin ukun nan da aka ce harafi da suna da fili ya kawo maka dalilan da suke sa a gane wannan ko suna to mun je gaba ko mun je- mun je gaba za a baka labarin me ake son ya fi da shi kasance wa samu rabe-raben shi sunan nan kalamun mufin a lura kalamun mufin ya kasu kashi su ake tarawa a samu kalamun mufin ismu suna wa fi'ilun da fi'ili wa harfin da harafi ja a wanda ya zo ne ma'anar don ma'ana a fahimci ja a ma'anar idan ka ce kama zainun ai magana ya isa ku to amma akwai kokarwa sai na ce kari kama zainun tabbatacce tabbatacce ka kari ya zo don ma'anar karfafawa shi ne yake nufin ja a da ma'ana waɗannan guda uku abin daɗi na to da me ake sanin suna kamar katin bai ba me mai orafin isim wal isim min orafu min khabli ana sanin sa da khabla wasa biya kasa wat tanwini da fatima musula guda biyu min zaidun rajulun farasun wani hulun alif wallahi da shigan alif da lami kamar addar albayt al-insan وحروفin khabli da harfofin khabla harfofin da ake jawo a yan kisra ga duk kalmar da ya bi shi ko ne ita ce min min zaini wa ila ila amri wa an ramaitu an al-qaws wa ala ala sabi wa fi fi dari wa rubba rubba rajulin wal babu bi zaini wal kahu ka asali wal lamu bi zaini waɗannan su ake ce ma ka saura kaɗan wa hurufin kasmi da halittar nan zuwa wani ne wa ruwa wa ba wa ta shi ke an gama da sunan ke shi wannan alwawu shi ma yakan yi jarra amma saboda rantsuwa za ka ga wallahu ba rantsuwa ba amma in ka ga wallahi tallahi billahi rantsuwa ne wawin rantsuwa wallahi amma kana ce wallahu ya tashi mai ga rantsuwa tallahi billahi billahi rantsuwa ne tallahi tallahi tabbata suri su ba ta da wani tallahi mamaki Allah to shi ne waɗannan sunan alamomin da ake sanin suna nan gaba na sanar da su. tanwini tanwini yake magana shi tanwini ba da wani masani na rayu ba haka kawai ake yi shi ba ba haka kawai ake yi shi ba sai an je alfiya za ka ga akwai an sa ya ku dakata ana da idan an ce kundin kundin to akwai wani abin da aka shafi ko abin akwai abin da aka shafi aka bai da shi a zaman amma ba haka kawai ake ba akwai tarmirin tarawa akwai na rerawa akwai tarmirin da wani tarmirin aya wani kalma ne a zaki da sauransu wannan dogon karatu ne amma duk da aka kawo tarmini akwai wani abu da ake nufi wani wata magana a karanta shi ko kuma akwai wani kalma da ake ci aka shafe aka kawo wajen kula shi ne amma sai an fi ake samu shi fata fa shi fata shi ne nasaba shi fata duk wasanin da aka dora shi a sama shidda a shadda da abin da shi shadda akan ɗauke wani wasani wani harafi ne a sa shadda don a nuna akwai wani akwai wani magana a ciki yawwa. duk kalmar larabci baya cikin fata ba ba ta da shadda na shi daban duk kamar larabci bai taba kasa baki uku ba in ka ga baki biyu akwai a baki ba a gidan su to duk inda ka ga shanda to akwai wani abun da aka shiga Eh, dalilan ma yi tafakkaru ma yi tafakkaru yan wa ma ya tsakkaru illa ulul bani wa ma ya ba mai tunani sai masu hankali to yan san kawai nan kaga zallin nan an mashi shaida inda za a fanke shi ya tazarkaru ko ma ya tazarkaru to tun da kan abin yi nauyi da wa sai aka cire can sai aka yi madallin shakka ya nuna maka cewa akwai wani harafi tsakanin ya da zallin nan wanda aka shafe shi shi ne wani amma ya tsakkaru illa ulul albani maimakon a cewa ma ya tazakkaru illa ulul albani sai ba a ce ba aka cewa ma ya tazakkaru kawai to duk inda kaga shadda ne akwai wani abu da ya kawo dalili a shadda na'am sai wa
Akwai mai tambaya.
na'am an hau